diya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na alkaba'ir wanda yau za mu tashi a darasi na 44 darasi na 44 za mu tashi wato akan kabira ta 31 kenan ko wanda ake magana akan cin hanci da rashawa hukuncin cin hanci da rashawa a musulunci mala ya ce alkabiratu الثانية والثلاثون أخذ الرشوة على الحكم babban zanibi na talatin da ɗaya a cikin wannan littafi na alkaba'ir na imamu zahabi shine karɓar rashawa a lokacin hukunci ko kuma neman biyan wato wata bukata da farko dai Allah yana cewa bismillah rahman rahim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqan min amwali nasi bil ismi wa antum ta'lamun ayar suratu al-baqara ta 181 Allah ya ce kada ku ringa cin dukiyar ku a tsakaninku ta hanyar barna kuna miƙawa masu hukunci a cikinku don su muku hukunci na zalunci ku ci wato dukiyar wani ɓangare daga cikinku kuna sane ta hanyar laifi ta hanyar zunubi ce wannan ayar tana magana akan abubuwa kamar haka gabar farko an hana mu mu ringa cin dukiyar junanmu a ta hanyar barna ba sai ba sai rashawa kawai ba yaudara ma ta shiga ciki mutum ya zo ya kawo wani abu na neman kuɗi amma din ya cuci mutane shi ma ya shiga wala ta akulu amma lakum bainakum bil batili da kuma fuwan nayin da ake cewa duk abin da za ka yi ka cuci mutum ka karɓi kuɗinsa ta hanyar da ya sani ko bai sani ba ya shiga ƙwace ma ya shiga da duka abubuwa da mutane suke suna karɓan wato kudin yan uwansu ba tare da dalili ba duk wanda ya ci kwabon wani a wannan duniyar ba tare da hakki ba wallahi sai ya biya shi a kiyama kuma duk wanda aka cuce shi to albishirinsa a ranar tashi alkiyama za a yi masa barin lada a kawo masa na wani shi sa yana daga cikin ma'anar Allah ya isa shine an cuce ka kana cewa Allah shine ya isa ya kwatan maka hakkin karata shi kiyama duk aklu amwalin nasu bil batil din ya shiga cikin wannan akwai waɗanda suke zuwa su kirkiro wasu business musamman online businesses nan da ake online business wasu ne suke zama kawai su seta sun san technology sun san dabarar da su karɓi kuɗin mutane a zo ana yaudarar mutane da kasuwanci da riba ta ƙarya ku ta tura wa mutane kuɗi da sunan za a ba ku riba kaza a shi duk rufa-rufa ne yaudara ne ka zo kai ta mu'amala da wanda baka san shi ba kawai a gida akawun nan ba za ka karba ka shiga akawun ɗinka ta wayar ka kawai ka ta tura mutane kuɗi ana turo maka wasu lambobi waya na cewa wai wai ka samu karuwa wai shiya ta hau ko kaza ta yi kaza da sauransu da lamba kai ka ba da kuɗi amma kana mu'amala da lamba kuma duk ranar da ba network ba labari gaibu shi sa da yawa al'aswaku shabakiyya ake cewa malamai sun ba da fatawa da yawa yawa daga cikin online businesses da ake ta nan haramun ne ba su inganta ba akwai garari a ciki akwai ainihin wato uncertainty da rashin garanti wani ya zo ya ta hada kudin mutane ana ta karba ana tura masa daga baya yanzu dai yana kurkuku wasu ce gwal suke sayarwa wasu ce kasuwa wani ma ya bugo mun ma satin da ya wuce wai za su suna wani business wai harkar fetur wai suke wai harkar crude oil haka aka gaya masa wai harkar crude oil ake ake ake business ana ana zuba kuɗi ana cin riba in ka sa miliyan kaza za ka samu kaza dubu ɗari kaza za ka samu kaza da waye da waye sauransu na ce suwaye suwaye masu harkar crude oil din suwaye babu bai sani ba kawai abinda da aka rubuta musu shi kenan wallahi malam gwanda ka je ka ɗebi kuɗin ka ka siyo buhunan yalan bello ka kasa a unguwar ku wallahi in yamma ta yi baka sayar baka ba da sadaka wannan shi yamma ka alkai aka ka je ka tura kuɗin ka a gai buɗin wani ita ce gaskiyar magana Allah ya tsoro sannan ba wa mahukunta kuɗi don a yi maka hukunci haramun ne rashuwa ne ba wa ɗan sanda ko soja kuɗi don me za ka ba ɗan sanda kuɗi don me za ka ba soja kuɗi a kan ma'aikacin gwamnati ne ana biyan sa albashi ko kuma mutum ne irin kashi ma yanzu da na rike dai na saka wannan katin na rike dan karfe a gefe shi kenan sai ta gigita duk da da kun saba da ni kuna ganin kaza so mutane ne irin to dan me zaka je kana daukar da kaga mutum ka da dauki kuɗi ka bashi akan me saboda ya daga ma kafa saboda wata barna da kai ko kake niyyar zaka yi ko na makamanci wannan to abin tausayin shine kai da ka bayar kana cikin bala'i kai da ka karba kana cikin bala'i mutum ya zo ya kare ga saka kaki ga zafi kullum kana shan iska kai baka shan iska kuma kana cin haram to shi yasa galiban zaka ga wasu rayuwar ta su bata da kyau zai yi shekara talatin arba'in har yayi ritaya ba za ka gan shi da wata ni'ima ba saboda tun a farkon rayuwar an cuci mutane har yanzu a ce jami'an tsaron mu ba su waye ba har yanzu ba su daina karɓar naira goma naira biyar ba har yanzu ka yi zanzaro ka rataye bindiga ka malkwasa hula ka saka staci a rigar ka kayi waye kuma ka zo ka miƙa hannu a baka naira goma wani fa naira naira yan naira biyar biyar ne ina jin ya haɗa ya miƙa tsara masa akai ta yi kafin ma ya zo ma ana ta kamewa ana ta kafin bai tsaya fa kaf kaf kararraf kaf kaf kararraf ana ta tsara masa da ya zo kuma nawa ya bayar goma ya bayar ko ashirin ya bayar ana gaskantar da gaya ya shi amma ba za a duba motarsa ba ba za a tsaye da shi ba ba za a musu komai ba wannan shine arzisha ko arzishwa cin hanci kai ba laifi kai ba don me za ka bada kuɗi wani jami'i ya taɓa tsare motar a hanya waya park park park ka park na zaune a cikin ina takardu aka dauka aka bashi shi ba aikin sa bane ne karban takardu dan da duk wayayye a kasar nan ya san jami'in tsaron da yake aikin sa ne ya karbi takarda ko ba aikin yanzu kamar a cikin gari ne dan karo ta tsaye da kawai ina takardun mota ya ma gama rena maka hankali ba aikin sa bane kai dai ka tsaya kai dai aka ce in an yi turanci ma za a ce taron wanda ya maka turanci to ina kai dai ai ba za ka yi karanta takardun ba haka ba aka faɗa a garin na aka faɗa ko ba haka bane ba wani shugaba ya faɗa ce duk wanda ya musu turanci ma a ci taransa to ina so ina duba takardun mota ko ya extra ko bai extra ba so suna nan masu shiga aikin da ba nasu ba iya yadda aka rina ka iya abin da za a yi maka kenan a ƙasar nan ba da takardu a kamar ina wannan baya extinguisher ko expenditure ko wace ce ga ta abu na take duba mana ofisa tana na aika duba duba ya gani kuma ya tafi din ya je ya bude kuma ya duba to yaya ya kuwa komi yana yi birki yana ji kuma ba aikinsa bane tambayi birki to ofisa da birki baya ji ka gama mun tsaya nan yayyai duk abin da zai kwakwala sai abokin tafiya yake cewa kuɗi yake ba na ce a ko naira wallahi ko kobo ko naira daya aikinsa ne ya aikinsa shi kenan ba mu takardunmu ba wani bayani shi ba wani bayani shi kenan sai an ji masu Allah kiyaye mun gode shi kenan sai ka tafi amma in ka zo ka gigice haka kawai ka ɗauki kuɗi ka ba su akan me za ka ba su kuɗi kuma da kuke ba ran kuna da laifi to muna rayuwa ne a ƙasar da ba mu san yancin kanmu ba kuma ba mu da wayewa idan mutum ya zama wayayye in ya maka magana ya ce ka bada kuɗi ka ce ba za ka bada ba me kai tunda ba laifi kai ba in ka yi laifi ya maka hukunci in baka yi laifi ba dole ya kyale ka in ya ajiye ka kaga da zama ka yi ki kai tafiyar ka shikenan tunda ba shi da wani dalili zai maka wannan ya ce ka ba shi kuma hakan hukumomin suke faɗa a gurin soja ko 'yan sanda sai a rubuta a ce kada ku yadda ku ba da kuɗi gashi fasan lika kuma masu karɓar kuɗin to abin tausayin irin wannan shine kuma yan uwanmu ne muna tare da ku dole mu gaya muku gaskiya wallahi duk wanda ilalata rayuwarsa da karban naira ashirin goma ta mutane a bakin titi za ka zo ka yi ritaya sai ka kasa bacci wallahi saboda baka isa ka biya wannan kudaden da ka tattara na mutane ba ka ci abinci da shi ka ciyar da iyalinka da haram ka saka riguna da haram ka kai kaza kai kaza kuma da ƙarshe Allah ya zo ya jarabe ka da ciwuka ka kasa bacci ka kasa samu kwanci hankali mutum kun shi kadai ka yana ihu da daddare me ya same ka bai san me yake damun su ba ya kasa samun sukuni wallahi wannan barnar ce da aka yi ta shekarun baya da suka wuce da wanda suke wulakanta mutane in baka bar ba a ci haka a ƙasa a tozarta ka a ci mutuncinka a bata maka lokaci a ɗauke ka a kai ka a ce ma kaza da sauransu haka kurum saboda baka ba da cin hanci da rashawa to ku ji abin da Allah ya faɗa akan cin hanci da rashawa Allah ya ce ku daina bayarwa ku tukunna masu bayarwa aka hana ku daina ɗauka ku bayar shi sa nake ta magana ku daina bayarwa to amma yanzu al'amuran sun lalace cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare yanzu yanzu nan fa zaka fita daga nan kafin ka je gida zaka je gidan ku zaka je unguwar ku zaka je kaza ana tsayawa ana haska a bakin titi kawai sai ka dunkule ka dauka ka bayar ka tara kanka masifa wai saka me kai zaka ba da kuɗi me kai ba laifi ba ba wannan ba daidai bane laifi ne wannan amma abubuwa sun lalace ana neman aiki yau sai ka ba da cin hanci da rashawa ba ma cin hanci ba yanzu takardar aikin ma yanta ake ma kawai da ne ake dan ba da wani abu a baka a'a yanzu ita takardar aikin gaba ɗayanta za a zo a yi mata kuɗi a ƙasar nan ana sayar da takarda ta koyarwa kawai ta malamin makaranta naira dubu ɗari biyar secondary school wallahi ta firamare dubu ɗari biyu da hamsin wannan a wuri masu sauƙi kenan ba wai kaga da ba wai ka dan bada wani abu ne a dan sa sunanka an dauke ka ba ka ba a yanzu karara ake sai da offer kuma tun daga sama har ƙasa duk jami'an sun sani ana sai da offer yanzu a ƙasar nan akwai offer ta naira miliyan hamsin offer ta naira miliyan ashirin offer ta naira miliyan goma offer ta naira miliyan biyar naira miliyan biyu miliyan uku kan wannan kan plenty ne gasa yawancin ayyuka an dai zaka je Abuja za a dauke ka to zaka sai offer ne naira miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu miliyan wannan mai arhani wallahi mutum ya je ta buge-buge yana make-make yana tara kuɗi ya je ya bayar a ɗauke shi don ya yi aiki za ka ɗebi shekaru kana biyan waɗanda suka sayar ma fada kala biyu ce akwai wanda za ka sai ka cece kuɗi rawa kashi sai a baka akwai wanda ya kira ni a fatawa yake tambaya na ya ce gashi nan an ɗauke shi aiki amma an ce sai ya bada miliyan kaza da kaza yaya zai yi na ce ka cancanta ya ce ya cancanta ta yi interview ka ya yi interview akwai wani abin da baka amsa bai ce wallahi komai na ci an gaya mun na ci amma ga ta nan ba za a bani ba sai na bada kuɗi can ce to wannan ba rashawa ba ce kai a kanka an zalunce ka hakkinka ne in kana da shi sai ka ba su kai Allah ya sa a kiyama za su biya ka saboda akwai inda in baka bayar nan ba za su baka ba yake da yawa abin da ke faruwa ke amma rashawa ita ce baka cancanta ba baka ci baka ba da kuɗi a baka dan ka je ka hau wannan kujera wannan rashawa ce saboda baka cancanta ba amma wanda ka tabbatar ka cancanta kuma hakkinka ne a matsayinka na ɗan ƙasa suka ce ba za su baka ba sai ka ba da kuɗi to sai a mai da abun a ce gwamnati yanzu ta juya tana sai da ofa su gama sai da ofofin su gama tattara kuɗin Allah ya jarrabe su da ciwon zuciya dare ɗaya ka ji an ce mutum ya mutu ko yana cikin tafiya ya tafi wuken ya zo kwafsa hadari wani dan tirela ya haushi ya nike shi da kyar za a nemo gawarsa a zo a sha kuka a unguwa a yi a gama a binne shi Allah ya san me zai tarar a cikin kabarinsa corruption da da cijin nan shugaban kasa da ya taho da farko da karfinsa da fawarsa akan yaƙi da rashawa to ya yi kokari Allah masa albarka Allah tsara masa lafiya amma shi kansa Najeriya ta gigita shi ai ya tabbatar abin ya wuce duk yadda ake tsammani tun yana magana har ma ya gaji saboda me akwai wanda sun nika sun dama wani cewa ya kowaye ma za a faɗa a faɗa mun sayar din me za a yi ko ba abin da za a yi ku daina ba su kuɗi kuna cin dukiyarku a tsakaninku ta hanyar barra Allah kiyar la tudlu bi amwalikum ila al-hukam ku daina ba da dukiyarku zuwa ga masu hukunci alƙalai mutum ya zo alƙali an ce alƙali alƙali alƙabi kenan fa ya naɗa rawaninsa da komai na musulunci da ɗan carbinsa watakila a gaban teburinsa amma baya hukunci sai an biya wasu aka yi musu motoci wasu aka yi musu kaza wasu aka yi musu kaya wasu aka yi musu menene gashi nan da abubuwa sai a ce to muna da interest akan kes na kaza to ba ne abin tausayi da yawa daga cikin alkalai abin tausayi rayuwar da suke yi ta kaskanci rayuwa ta ci baya rayuwa ta haram ba za su iya yin hukunci na daidai ba kuma akwai wanda ko ka karɓi kuɗin ko kuma ka ga tashi hankali kai kanka alƙalin ba ko ka karɓi kuɗi ka yi musu hukuncin da suke so ko kuma za ka ga tashi hankali duka yana faruwa a ƙasar nan so a daina ba su rashawa a daina musana'a su a sa su su yi wani abu a biya su la tusani'uhum biha wa la turashuhum liyaktatu liyaktatu lakum haqqan li ghayrikum wa antum ta'lamuna annahu la ilaha lakum dan su karbi shine liyaktatu su karbo na hakki na waninku a baku a ɗauki filin wani a baka alaji ka bawa alkali ya hukunta hukunci a tabbatar maka a ɗauki gidan man wani a ɗauka a baka ba naka bane a ɗauki kayan wani a ɗauki wane ne ɗin wani waye da sauransu wani bawa Allah kwana ne yake gaya mun almajiri na ne yace an kama masa kayansa naira miliyan hamsin wani kurin kurtu kawai ya kama mai kayan shi lissafin kayan ya kai naira miliyan hamsin ya ce akaram kallawa na ba da cin hanci da rashawa don in fitar da kayan nan ya fi naira miliyan goma sha biyar ya ce zirawa nake a ce za a kawo zirawa nake a ce za a kawo zirawa nake a ce za a kawo ta yanzu daga ƙarshe ya tabbata gari ne sun je sun sai da kayan a karbi kayan mutum da sunan ana ganin ya yi laifi ko shi laifi ya yi ya shigo da kayan da ba a so ya shigo da shi gangara ya laifi ba za a sanar da shi ba sai dai kawai ya ga kayan da ya aka hana shi shigo da shi an sayar wa wani shi kuma gashi ya kawo shi kasuwa an je an karyar da shi kayan ya ce ba a bani kayan ba kuma na ba da cin hanci gashi nan to kuma an daɗa ɗauko min kayan wani an ce kuma in ba da naira miliyan sha takwas ya halatta na ce bai halatta ba kamar yadda ka ga kayanka a kasuwa tana an zalunce ka an sayar maka an sayar ma wani yana sayar shi ma wancan ɗin na wani za su karɓa su je su sayar maka da haka fa mutane suke gina gidaje masu tsada suke hawa motoci suke ɗaukan hankalinka suna saka shaddodi na tashin hankali galibinsu da irin wannan ƙazantacci kowane babi aka buɗe maka a ƙasar nan dangane da hukunci da ake yi wa mutane na cin hanci da shawa abin wallahi baya jiwuwa baya da daɗi asibiti za ka je sai ka ba da cin hanci da rashawa gado na rashin lafiya sai ka ba da cin hanci da rashawa jami'a kake nema sai ka je ka ga wani ka gama aiki duk wahalar da ake na karatu kayi ka je kayi sabis din kayi waye da yan takaddunka gashi nan za a dauki mutane aiki amma sai ka je ka ga wani kuma wannan abun fa daga sama har kasa akwai waɗanda ciniki ake yi za mu ba da ofa kaza kaza ku yi kaza yanzu ba gashi nan gwamnati ta bada ta ce a jiya mutane rijista na csc corporate affairs ba ko ba ka bane commission mutane su rijista na business name suna na kasuwancin da za su saboda ba da tallafi da za a yi sauransu wasu sun yi hijacking nan abu an ce a buɗe a waya ma mutum ya yi kawai ya abin nan amma wasu na nan sai ta ba da kuɗi a baka kuma dole ka biya kuma an san ana yi kuma an ɗaure wasu gindi an ba su su manyan in sun ba su ce to nawa za ku kawo mana kawo kamar shugaban yan sanda ne na wuri kaza da zai tura yan sanda su je su kula da hanya a kula da yan fashi da makami a ce su ma fashi da makamin suke a to fashi da makami ne ma tun da ka rike san ka rike bindiga ka ce in ba a baka ba za a tafi ofis shi kuma direba baya so ya je ofis to ai ga makamin a hannunka kuma ka mai fashi kuma dole ya baka wani ma an bashi ya rena ya wullar cikin mota ya ce stupid why ya park stupid ne kai yi parking ce shegiya za ki zauna nan saboda bai bada abin da ake so can kuma kun je kuna koran yan fashi da makami kuna harbin su kuna kaza abu hurairah ya rawaito shi manzo Allah sallallahu ya ce la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi da wanda ya bada rashawa da wanda ya karba rashawa a wajen hukunci Allah ya tsine masa albarka ka je ka wa ɗanka ya ɗauki mota mara ladabi ya je ya yi buge-buge ya kashe mutane an kai shi ofis an kai shi police station an kai shi kaza za a kai shi kotu za a mai hukunci ka je ka biya kuɗi a kashe kes din haka ake kashe kes yanzu kawai in baka da gata zai a biya ne kawai a kashe kes sai a kwantar da zancen ka ta zuwa a banza a kashe maka dan uwa kana neman haki yanzu dan uwa cikin ɗaliban mu yace wallahi a unguwar su malam wata rana yayi dare ya dawo da dan mashin ɗinsa yana dan kabu kabu da shi yana zuwa kasuwa ce wani kawai ya zo suka tsare shi suka zabga masa rodi a kansa kafin aka dake ka da rodi ba za ka ga komai faduwa za ka yi komai ba za ka gani ba ci za ka yi kamar ko lahira kake ko ina ne kake tukunne ya fadi tukunne su ma suka ɗauke mashin ɗin suka caje kudinsa suka tafi Allah da hikimarsa kuma aka gane su nan da ɗan lokaci kaɗan aka gane ga wanda ya abu aka kama shi ce eh shi ya yi aka ce a tafi kotu yanzu wajen wata hudu an ki yanke hukunci ya fa faɗa shi ya yi abu ya kawo mashin ɗin bai kawo mashin ɗin ba yanzu shi wannan mai ƙaramin ƙarfi ne an lazumta masa sai ya je ya ɗauki lauya duk lokacin da lauya zai tafi sai ya biya shi ana ci ana turancin ƙarya kuma galibin alƙalan sun sani ba a hukunci a ƙasar nan yanzu inda wani zai zo ya maka sata ya shiga gidanka ya maka sata ya maka ta'addanci ya maka mai ka zo ka gan shi ka kama shi ba dai ƙarshen abin da za ka yi ka kai shi gurin 'yan sanda ko alƙali ba to sai ku shekara biyar kuna shari'a akan wani abu kana kallon sa yana kallon ka ya saka rigar da ta fita ka kuma ba yanda za ka yi shi to gwanda ma da lokacin da ka same shi ka tabbatar shi ne ka zabga masa faskare ka dan more ka rage kudinka dan dama dama a ji a ta sharar haka wallahi ba fa cewa ne ai ba wai cewa nake da a ce kai wannan to ka dan ce ka kushe daga karshe ma in ba sa'a ba wallahi tallahi ka da kai dai in dai a kasan nan ne kar ka taba tsammanin wai kana da wai gaskiya ka san me gaskiyar ka kuɗi duk wannan ku rubuta ku aji yana daga cikin illolin cin hanci da rashawa to tsinuwa Allah ya hadisi Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan Allah ya tsinewa mai cin rashawa da mai karɓar rashawa da mai bayarwa mutum ya zo ya zauna a ofis ya wanke rigar sai ya sa mata staci amma kazami ne wani ya taɓa min fatawa yana cewa shi wallahi abin ya dame shi baya iya bacci duka duka albashinsa a wakil ɗansa bai wuce dubu sha bakwai da wani abu ba amma gaskiya duk watan duniya ba yana harkar dubu ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu faca ka yake da kuɗi amma ainihin riyar salari ɗansa duka duka bai wuce dubu goma sha ba amma fa kuɗi da yake shigo masa ya fi dubu ɗari kaza ce to abun ne wallahi shi yanzu wani lokacin ya kwanta baya iya bacci duk hankalinsa a tashi ne ce ai ba kai ba bacci rashin bacci kan sai ka shiga kabari ma wallahi ka ga bala'i ka san ta ina ki samun kudin fayil duk wanda ya turo fayil din ya ga dama ya sace maka fayil ɗinka sai an ba da wani abu ya dawo ma da shi duk ƙananan ma'aikata da masinjoji duk sun saba da irin wannan abu a ƙasar nan ko sa hannu shi ba an ɗauke shi ne an ba shi ofa ya rinka sa hannu ya tura gaba amma ba zai sa ba sai an haɗo da wani abu kai a nan nan makarantun mu fa kwalejoji fa ɗalibi yana kiliyaran fa ya gama fa sa hannu zai je kawai mai labirari ko mai wane ne ko mai wane ne sa masa hannu in za a sa ma hannun sai ka hada da ɗari biyu a ciki sai ka miƙa takardar kiliyarar ɗin ka hada da ɗari biyu sai a sa maka hannu ta ita wannan ɗari biyu kuma daga ina sai mutum ya sha iska ya dawo sai ya ringa zagin ko ya zagi shugaban kasa ko ya zagi gwamna ko abu amma shi ma ba wajen an ma'aikacin a wajen aikinsa shi ma mara gaskiya ne ba a yi ba a yi ana yi ana yi kiliyaran kawai za ka yi sai a ce wannan sai an ba da dari biyu wannan sai an ba da dari biyar wannan sai an ba da kaza wani kuma laktara ne cewa zai duk wanda yake so ya fasin here is my handout to go and buy the go and buy kawai abin da yake da bukata class captain zai ce masa just give me the list of those who have buy my handout so you have successfully passed my course kawai inda ka sayi handout din nan to ka ci course ɗinsa ko ka yi karatu ko ba ka yi karatu ba don in ya zo makin kawai list ɗin suwa suka sayi handout din nan shi yake duba yake ba da makin a ƙasan nan ana wannan kuma an san ana yi wannan ba cin hanci ba ne cin hanci ne wani yana ta haina yana kaza ce kai Allah ka fara kana shirme kana hana kanka bacci ka je ka sayi handout ɗinsa kawai ka ci kuma duk karatunka in kai ne alhuda-huda saboda karatu in dai baka sai wannan haɗa wani ba mu sunanka a ciki to ka faɗi kuma an sani wasu daga cikin raktoci ko daraktoci ko shugabanni ko provost provost na makarantu suna abin nan amma dai alhamdulillah a jami'a ana yakan wannan abu da yawanci a jami'a tsoro ake jima a wannan aka kama laktara yana wannan abin zai gane kuransa to amma dai irin sauran ƙananan makarantu high institute ana yi ba dai ne har yau shi ma duk rubuta cikin layin cin hanci da cewa da albashin ka ana biyan ka ka zo ka ba laifi ba kai hand out ka taimaki mutane ka sauƙaƙa musu wannan ba laifi ba ne amma ka ce sai sun siya dole wanda bai da shi ba sai ga ɗalibi ya gigita wallahi ni ba da kuɗin sayan hal out ɗin wani saboda in baka tsaya ba kawai ka je ka duba sunanka a layin CO ka gane CO ko kari over abdullahi dan amr dan as ya ce la'anar su sassanin arrashi wal murtashi manzo Allah ya tsinewa mai rashawa da wanda ake ba wa rashawa mai bayarwa da mai karba a hadisi imam ahmad hadisi ne ingantacce قال العلماء فالراشي هو الذي يؤدي الرشوة malamai suka ce arrashi in baka san me rashi ba shine mai bada rashawa mai bada cin hanci almurtashi shi kuma almurtashi shine alladhi ya'khudhu rishwa wanda yake karba mai bayarwa arrashi almurtashi mai karba ka zo neman dan sanda ka zo neman soja sai ka mika wani abu akwai inda za a je ka je ka biya kawai kai kwanciyar ka za a dauke ka wallahi amma sai ka je ka biya ka ka sallame su in ba ka ba kumbura a dauke ka ba an yi magana ce a to ba shi ana ai haka su ma hanyar cin abincin su ne ai haka ake fada duk wata musiba ta kare akan talaka a kasan nan wa inna ma talhaqu la'anata ar-rashi idza qasada biha adiyata muslimin aw yanala biha ma la yastahiq tsinuwar tana riskar wato mai ba da shi rashawa din a idan ya nufaci cutar da wani ka ba da kuɗi a cuci wani ka san ana yi ni za ka rashin mutunci za ka ga rashin mutunci sai zai ba su ofisa wani abu ya ce guje ku gigita shi kana zuwa kawai da ka fito da kofar gida ka ji ana haska ka au au au menai ne kaza dan abu kazan ka zaka gane me kai ashe kai ba kai ne waya zo ka shiga da abin a gigita ka a sa matan ka su ta kuka ƴaƴan ka su ta abin nan kun wallahi wani ne ya bada kuɗi ya ce aje a ɗan gigita ka koya ne sai a ja maka kunni a ce to ku daina shiga harkar wani in ba ka ba zai sa a ɗaure ka wallahi a sa kuma ka rubuta takarda wanda takin ka ce ba za ka tsara ba ka bada hakuri saboda me saboda ya fi kafin ka haka ake ko kuma mutum ya nala biha ma la yastahiqu ya karba abin da bai cancanta ba amma idza udiya li yatawassala ila haqqin lahu kamar yadda muku bayani in mutum ya bayar da wani kuɗi dan ya kai ga haƙƙinsa wa yatfa nafsi zulman ya kore kansa zalunci fa innahu ghairu dakhilin fi fi la'na to bai shiga cikin la'antar ba fashin bakin abin shi ne an zo ana ɗaukan ma'aikata ka yi karatun nan dukkan qualifications da ake bukata kana da shi amma sai aka gaya ma fa karara ba wani dogon turanci kawai fa ko interview ko jaraba ko me kai in fa baka ba da wani abu ba ka ci ba sai ka dan hada yan kwabban ka je ka mika musu ka yi jarabawa ka yi interview ka sa ma addu'a masallaci kuma ka je ka kai kulli ka jira addu'a ka tafi tafiya malam ya ce wannan baya cikin la'anta don ka ba da kuɗi kana neman ɗan sanda kuma ka cancanta cewa aka yi dole ka ba rushewa ba ne don ka ba da kuɗi kana neman aiki a wani kamfani ka cancanta ba rushewa ba ne don ka ba da kuɗi kana neman wata kwangila ka cancanta kai ɗinnan ɗan kwangila ne ka cancanta a baka suka ce sai ka ba da wani fasantaci na kuɗi wannan ba rushewa ba ne amma in ka ba da kuɗi aka baka abin da baka cancanta ba to ka shiga cikin tsinuwa yanzu abin da ake fa ko harkar kwangila ne fa sai sai na sai sai sayarwa ake shi wanda zai sa maka hannu a takardar tukunna sai an yi yarjejeniya da kai da shi zan sa ma hannu shi fa shine uga kwata kwata sai sa hannu him files na kwangiloli na kuɗi miliyoyin kuɗi kowanne sai an zo an yi ciniki wannan a kira shi kamfani kaza ne zama bayar nawa zai bamu abin da ake kenan sai ka zo an zauna da kai aikin nan na miliyan kaza ne to nawa ne namu za mu samu hannu kuma mun sa ma hannu ta tafi zai ba da kaza wallahi wani wallahi malam kafin a sake maka sai ka ba su kuɗin su tukunna kun ga wannan duk bayanin da nake karku ɗauka wai ina shan koko nake mana da ilimi nake yin sanna ga yaro wallahi daga gindin magani daga tushe wallahi muke samun labari ko ina muna da mutanen mu a yi kirki ko ina so haka ake kaga wannan kwangila ce kake nema a ka dan yi odar wani abu a ka kawo wani abu a maka hanya ko dan ruwan sha ka rinka kaiwa gidan sayan labai a maka hanya a yan kayan abinci za kai makaranta a ka yi maka hanya a wani malam yanzu ban kana so ka zama ko principal ko wani na boarding school ko wani abu da sauran sai ka je ka ga wasu fa an gana ka biya tukunna kafin a tura ka in ba sa abu ma sai ka rinka tura wani sako duk bayan wata kaza to abin da ake kenan to bayan nan kuma idan ka yi aikin ka gama wasu wuraren ba kana neman za ka claiming rights ɗinka claiming abin nan expenditure kudaden da ka kashe ba to shi ma za a zo idan kwangilan naira miliyan 200 kai kake bukatar gwamnati biya ka miliyan 200 to za ka zo ne a yi ciniki to nawa za ka saki wanda tun zai maka hanya ya kai ka wajen wanda zai sama hannun shi ma nawa za ka bashi shi ma wanda zai sa maka hanyar to nawa za ka sake ɗari biyu ne eh kayi aiki an je an duba an gani ka cancanta bayan wancan abin da ka bayar da farko to yanzu kuma misali za ka bani sunan shi za ka bani sunan shi za a sake ma kuɗi to nawa za ka sake za ka sake 10% nawa ne 10% ɗin miliyan ɗari biyu ina masu kuɗi masu harka da kuɗi miliyan ashirin I know. wani zai ce 30% wallahi akwai wanda ya kira ni a waya da sunan in taimaka masa da addu'a ne ya gani gaskiya siya mun bayani dan a tsananta addu'ar wani ya ce malam ciniki muke tun daga 10% aka dawo 30 suka ce a su fa masu sakin kudin ciniki muke 30% in misalin miliyan 200 ne sai ya bada miliyan 30 aka ce a 40% ce a 50% ka ce a yake to ya za a yi labai ta dai bayani ya ce wallahi malam na ce na saki 60 a bani 40 ma saboda na gama karyewa duk ƙarfi na daɗi ba ne kwangilan nan wanda wannan fa in an saki kudin nan automatically za su janye kudin su to kaga shi wanda zaka ba cin hancin ma ya ma fika cin moriya haka ake a kasan nan amma kun ga wannan bayanan ba a so a faɗa ba a so yanzu wani yana jin wannan gaba ɗaya ya ce wannan wannan waye wannan ina ruwan su da wannan me kai ka ga wani wani ya taɓa gaya mai ce ya ce ya ce kai karatun ka kawai da Allah ka ga ka ci abincin ka karamu da abu wannan ka abu ka ci abinci kawai ka ci abinci ba a so a faɗa wannan abu ba a so yawwa ba a so a faɗa amma ina gaya muku wannan shine reality amma yin abin da na yi bayani ba haka bane gashi nan ana ɗauka an gani wani ya zo ya bayani ya faɗi yadda yake shi za ina gaya muku wahala mun hau hanyar ta mun tsaye ta da kudin mu wa amma al-hakimu farrishwatu alaihi haram sarki shugaba gwamna ko wani mai hukunci haramun ne karɓar rashuwa abtala biha haqqan aw dafa biha zulman ya bata wani haƙƙi ko kuma ya kore wani zalunci akan karɓi rashuwa wani ne zai cuce ka sai ka je gurin wani babba sai ka ce a taimaka a kare ni karwa ne cuce sai ce nawa zaka biya ni ƙwarai kuwa kwarai kuwa kwarai da gaske malam hatta a kai abubuwan da muna karatun yana da nauyi gaskiya ina ganin gwanda mu haƙura kawai mu bar wallahi Allah abubuwan ba su da kyau wato kowa ne kowa ta tana tuno mun abubuwa ne mara daɗi yanzu kaga hatta akwai abubuwan da za ku gani wato hakki ne na mutane gaba ɗaya amma sai ga an kasa yin magana yanzu misalin kamfanonin waya bari mu fara buga da su ban kira suna ba fa yawa amma duk wanda ya tsargu da shi nake kamfanonin waya yanzu akwai wayoyin da zaka yi ta bugawa kana bugawa ba network amma ana zarar kudinka in dai ka buga aka dauka ko ya ji ka ko baka ji shi ba kudinka ya tafi haka ne wallahi sai ka buga musamman irin kwanakin sai ka buga waya sau biyar shi yana ka network is bad kai kana ka network is bad amma fa kudin ka ana tafiya da ka sauke sai ga an jare maka 750 kai ba kai magana ba kuma ba a biya maka bukatar ka ba ko data din nan da ake sayarwa inda aka ci gaba datan nan wasu wurare kyauta ne ma ake to sai ka tambaya wai su kamfanonin nan na wayoyi da suke samun biliyoyin kuɗi masu lissafi mutum suka san harkar kuɗi ba wanda ya kai masu samun masu waya samun kuɗi ku tsaya ku yi lissafi ku gani kuɗi ne na fitar hankali to sai ka tambaya wai me su ba su babu wata hukuma ne take magana akan su suna zaluntar mutane za ka tura kuɗi za ka yi transfer ba network ko ka ci tura ka tura sau uku duk sai nuna ma fail fail fail daga baya kuma sai ka game bururum bururum ana ta cirewa bururum kana wayyo Allah wayyo Allah ka kuskura ka tura kuɗi wajen sau nawa wai sai mutum ya ce ya ma transfer ya ce dan Allah ka taimaka ka duba mun ko ya shigo sau biyu ko sau uku mai tsoron Allah sai ce eh ya shigo amma ka jira sai bayan wata biyu za a tura maka wani kuma ya shigo sau kaza din zai ce a dan me yasa badness na network din ba shi da kyau ba a da masu musu magana to akwai nan abin goro ne da ake barwa yanzu wasu a ƙasan nan wasu shi ma fa ban kira suna ba yawa karatun mu ba ma kira suna yawa amma jifan kasuwa muke yi yanzu wasu a cikin manyan nan ba su san waya ba ba su san kati ba automatically lambar su tana kamfani kawai turo musu sai a tura musu katin ne da biliyan kaza ka yi ta kira kawai to kai su ga musu magana yo wanda bai kai ya kawo ma ana tura masa bil kawai ake zai ta kira ne iyali ga ma ba inda ba zai kira ba a cikin gida a waje a waye yayi transfer duk abin da zai yi to wanda aka bashi wannan ya karba ya yayi sai ya bude baki yayi magana ko gaisuwa mutum ya zo gaishe ka ya nado maka kati haka na dubu hamsin ya dan tura maka ya mika maka in ka zo za ka yi bayani akan sa nan gaba ai sai ka shaka tsantsan to ballanta wanda zai cika maka account ɗinka na wayar ka kai ga naira miliyan kaza na kati kuran kai ba ma kai ne ba da kai har iyalanka har waye sauransu to ya za su yi magana ba za su yi magana ba Allah ka isar da saƙon nan zuwa gare su duk wanda ya ci hanci ya karɓi haƙƙi dan ya yi favorin wani ya taimaki wani sai ya biya kuma duk wanda yake shugaba ne dan ya kare wa mutane wani abu yace sai an biya shi ko ya karbi cin hanci sai ya biya mutane ko ya lalata wani abu ko ya lalata wani haƙƙi kuma a biya shi ku ci da yawa ko ku ci kaɗan Allah ya taimake mu ba a tabbata a duniya duk inda ka kai da daɗewa sai ka tafi sai ka kwanta wa qad ruwiya في حديث آخر إن اللعنة على الراشي أيضا رائش ina dan aike da ke tsakanin su tsakanin oga da wanda mai gida ai akwai dan aike ya ce kaza kai nawa za a bayar to kai kaza ai ya ce sai dai a bada kaza shi ma Allah ya tsine masa albarka kwanan nan wani wani babban kamfani su ma suke suke suke suke mun kukan suna gaya mana don mu faɗakar da mutane su kansu jami'an hukumar su ji yawa ai ba mutane ba kowa ai mutane ne su ma yan uwan baki yawa ya ce wani wakili ne aka saka da kamfanin da ya kwangilar da kuma inda za a je a bada kuɗin hukumar kenan dan aiken shi kansa sai da aka yi cinikin miliyan nawa za a bashi shi fa yana da hanya ne shi zai karbo zance daga can ya kai can kamar wani link element ne shi ne zai linkin tsakanin wancan da wannan to sai aka yi ciniki da shi miliyan nawa miliyoyin malam in ka ji su ka huta ya ishe ka kai gida ya ishe ka kai jari ya ishe ka hau motar hawa ya ishe kai kaza ya ishe kai kaza shi kansa sai da aka zabga ciniki da shi kuɗi tsoho kafin ya yadda ya karɓi wannan saƙon ya kai can kar ka manta in yaje kai can din su ma za su sallame shi sannan waɗannan su ma sallame shi wannan shine arra'ish ban san me zan kira muku shi wato dan aike wanda yake tsakani na da kai wanda shine mediator din wanda zai zama medium tsakanin kai da wani shi ma a riwaya aka ce Allah ya tsine masa albarka riwayar ibn abi shayba da imamu tabarani saboda shi ma ya sani so na faɗi wannan magana dan kai ha karka yadda ka zama wakilin ba da rashawa da cin hanci ka karbo ka kai ko a karba a baka kai ka je duk sana'ar da za ka yi ka yi sana'ar ka amma karka yadda ka zama wakili a wannan ka tara wa iyalin ka kasanta wa huwa sa'i bainahuma shikenan shine wanda yake zirga zirga a tsakaninsu wa huwa tabi'un lirashi fi qasdihi yana bin mai bada rashawa khairan lam talhaqu lana wa illa wato lahiqathu tabi ne mabiyi ne game ga mai ba da rashawa din kamar nan aike ne a kan manufarsa abin da yake so shi ma shi yake so shi ma zai so harkar ta tabbata ai ko ba ka bane idan kuma yayi ne fi sabilillahi fato tambaya nake da ba ya taimaka wane ya ba da rashawa wane ya karba shi ma za a tsine masa na'am ba za a ce an tsine masa ba kai tsaye saboda ai bai karɓi komai ba wataƙila ya yi ne da niyyar taimako kuma wataƙila ba lalle ya ma san cewa rashawar ba ce to amma yayin da duk ka fahimta haka ne in dai rashawar ce to bai kamata ka shiga ba gaskiya malam yace min zalika ma rawahu abu dawud fi sunanihi an abi umamah al-bahili qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shafa'a li rajulin shafa'atan fa ahda lahu alaiha hadiya faqad ata baban kabira min abwab ar-riba Allah kiyaye hadisi imam ahmad da imam abu dawud sahihi ne albani in kanta shi jama'a ga wani karatu duk wanda ya taimaki wani ku fahimce ni fa sosai yawa duk wanda ya taimaka ma wani ya cece shi ko ya masa wata hanya ga wani sai shi wanda ka taimaka wa ɗin ya baka wata kyauta kan wannan abin da ka masa to hakika wanda ya aikata wannan aikin ya zo da babbar kofa daga cikin kofofi na riba shi kuma ka taimaka masa don ya samu hanya ya je ya samu aiki sai ka ce sai ya biya ka kuma kai an ɗauke ka ana biyan ka albashi a kai ai zai iya yawan ma'aikaci ne a ma'aikatar ko ba ana biyansa ba to sai ya je sai ya hanya wa wani sai ya ce sai an biya shi to shi ma ya zo wata kofa daga cikin kofofin riba akwai aikin kuɗi akwai aikin taimako yanzu in ka ce za ka tsallaka titi ba za ka iya ba a tsallakar da kai sai na ce zan tsallakar da kai amma biya na za ka yi aikin kuɗi nake yi to na ci halal saboda ai ba wani wanda ya ɗauke ni ya ajiye ni a bakin titin ne yasa na tsallakar da mutane yana biya na kenan duk wanda aka ɗauke shi aiki a wani wuri ana biyansa kuma sai ya zo bayan biyansa da ake yi kuma wanda aikinsa ne ya yi wannan abin sai ya zo yake karɓan kuɗi a wajen mutane tunda ya taimaka musu to shi ma ya zo da ƙofa ta riba kaji dai an faɗa cewa duk maciyar riba ya shirya shirin yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma in ba aikinsa bane ba biyansa ake ba a so kake watakila ya maka hanya ya kai ka wani guri za ka yi harka ta kasuwanci a Abuja ne ko a Lagos ne wata harka ne a wani kaya ne na gwanjo za a yi a wani kamfani ne zai gwanjon kaya wani waye waye wani sauransu kai kuma kana da ido ka masa hanya ka taimaka masa ka ce ba zan yi kyauta ba za ka biya ne nawa ne percentage ɗina wannan daidai ne halal ne saboda daman ai ba aiki aka ɗauke ka ana biyan ka dan wannan abin ba bari da ga muku misali kana neman wata harka ne a ingila ni kuma na da ido a kai sai na ce ka biya mun da jirgi kuma mu yi ciniki da kai a nawa za ka biya ni zan je in kai ka maka hanya ko ba ka bane sai muka yi ciniki kaga ai taimakon ka ne amma mun yi ciniki ka biya ni wannan ba rishiwa bane kuma wannan ba shi ake nufi ba saboda ni ma cewa ne sai ka biya ni ai in baka biya ni ma za ka je ka biya kuɗin ai a wasu a banza to sai na wuce maka gaba na taimaka maka a baka da lafiya ne zaka je asibiti jinya zaka je kaza zaka je kaza ni kuma na san kaza na san kaza nace bari in maka hanya amma fa biya na ake yi sai muka yi ciniki sai na biya ka ba rashawa bane wannan kuna fahimta ta daga Abdullahi dan Mas'ud yace as-sutu an tadluba li akhika al-hajata fataqdi فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه تو ga wata fassara daga ibnu mas'ud shi kam ya tsananta kwarai da gaske Allah ya masa rahama kamar da imam abdurrazzaq as-sanani ya rawaito da imam al-bayhaqi ibnu mas'ud yake ce abinda ake nufi da as-suht haram din nan ka nemi dan uwanka ya biya maka wata bukata ka biya masa bukatar bayan ya biya maka ya samu biyan bukatar ya dauki wani abu ya biya ka ya baka kai kuma sai ka karba to ya zama soft in ji ibn mas'ud to amma a wasu babukan ai akwai tukuici shi kuma mutumin ne da ya yi maka hanya ko ya sa aka yi maka wani abu na alheri sai ka dan taimaka masa wannan shi kuma halal ne ina fata ana fahimta wa an masruqin annahu kallama ibnu ziyad fi madlamatin faradaha wa uhdi ilayhi sahibu wasifan فردها ولم يقبلها وقال سميت بن مسعود يقول من رد على مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت wannan dai ra'ayi ne na fahimta ibnu mas'ud an kawo riwaya a cewa wato masruk ya yi wa ibnu ziyad magana akan wani zalunci da aka yi masa shikenan ya ce sai aka dawo masa da wato abin da aka zalunce shi sai shi wanda aka dawo masa da abin sai ya ba da dan taimako haka ya ba da wani abu sai ya juyar masa ya ce a bazan karba ba ni na yi maka dan Allah ne ya ce na ji dan mas'udi yana cewa duk wanda ya taimaki wani dan uwansa musulmi akan zalunci ya hana a zalunce shi sai kuma ya zo ya biya shi shi wannan mutumin kaɗan ko da yawa to ya ci haram kamar misali ka je banki cire kuɗi sai ka ga wani dattijo ko wani ko wata mace ba su iya atm ba gani ba su iya ba atm sai ka ce hajji ya zo in ce maka kaga wani zai cuce ta ko wani ya karɓi kuɗin zai zalunce ta sai ka ce kawo in ce maka ka je ka ce zo ki gani ka nuna mata ka dandanna mata ta fitar da kuɗi ka ce ga katin ki sai an jima sai ta ce ya kamata ɗana zo nan yaron nan na gode na gode sai ta ɗauko ɗari biyar sai ta baka a wajen abdullahi ibn masud in ka karɓi wannan ka ci haram kajima kaji fa sahabbai kofa ma da za ta bude ka je ka ci wani abu na kazanta ma ba su bane ka san wani iskoman yana iya faruwa ko ba ka bane ka taimaki mutum wata rana a wani wuri ko a airport bai san inda zai je ba kai masa abin nan ko an rike masa kayansa ka tsaya masa ka fitar masa ka taimake shi ka ce Allah kiyaye sai ce ji mana zo zo zo zo da Allah ya dan zaro wani abu ya miƙa ma a wajen ibnu mas'ud in ka karɓi wannan ka ci haram ka ga ba kai ka roƙe shi ba to wannan yana cikin babin taka tsantsan shi kuma kiyaye wanda a wani kaulin in mutum ya karba zan ba laifi yayi ba saboda ba roƙa yayi ba amma shi ibnu mas'ud yana ganin to me yasa aikin da ka yi shi dan Allah kuna fahimta na shi fahimta ibn mas'ud ba aiki ne na Allah ba to ya zaka bari a biya ka akai idan dama aikin kuɗi ne to sai ka rubuta ka ce ni aikin kuɗi nake kamar misali masu tura kayan mutane a airport sun zo da koransu suna yi su da ba dan Allah suke yi ba sai suka kai maka sai ka biya to daman su aikin kuɗi suke a shi ibn mas'ud yana magana abinda ake yin sa dan Allah sai kuma wani ya ce bari ya maka sakayya yaransa ne sun je an cuce su a banki a sun je an cuce su a kasuwa an yi wata harka a ka je ka tsaya musu ka gyara cinikin ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza da sauransu tun da dan Allah ne ake yi to me yasa za ka rubuta shi akwai yasan sa ta ibnu mas'ud amma da muna aiki da shar'u man qablana shari'a wanda suka gabace mu to sai mu yi abin nan annabi Musa ba ya je ya ja ruwa wa wasu matan ƴaƴan wani bawan Allah ba wasu suna ce annabi shu'aib ne wasu kuma suna ce wani bawan Allah yara ne yan mata suka zo za su ɗebi ruwa ana cinkoson ruwa masu dabbobi suna ta ɗiba mutane ana ta ɗiba a rijiya sai ya ga yaran yan matan sun koma gefe sai annabi Musa ya ce da su ma khasbukuma me kuke nema قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير suka ce ba za mu sha ruwa ba ba za mu ɗebi ruwa ba sai waɗannan masu kiwon sun gama ɗiba sun tafi saboda ba mu cakuda da maza ba mun zo mu ɗebi ruwa ne mu kai gida saboda baban mu tsoho ne sai ce ku tsaya ya karɓi abin ɗiban ruwan nasu ya je shi annabi musa ya shiga cikin furmutsu shi ma ya ɗiban musu ruwa fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يشاهد يا جدي أكفلا رواية يديبا مصر رواية باسي يشيغاشي كنت في جدا يقوم يزي جندي إنو يقوت يا الله ina cikin bukata ya Allah ina cikin kaza ya Allah kaza ya suka koma gida ƴan matan nan mutumin nan ya burge su suka ce wa babansu ai lalle mun je mun tarar da wani bawan Allah mai ƙarfi mai amana ya mana aiki ya taimaka mana don Allah muna so ka ɗauke shi mai aiki wanda zai zo ya maka aiki ya abatista ajir inna khaira manista ajirtar kawai amin shikenan sai ya ce aji a masa magana suka dawo suka yi wa annabi musa magana ɗaya daga cikinsu su ce inna abi ya da'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana babanmu yana kiran ka dan ya maka sakayya akan abin da ka shayar da mu to wannan shine mahallin shahid kaga shi kamar dan Allah ya yi musu aiki to amma yarinyar ta kira ta ce ka zo babanmu zai maka sakayya akan abin da ka shayar da mu liyajziyaka ajra ma saqaita lana ya tafi ya bi su yana zuwa gurin dattijan sai ya ce masa inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jura ni samaniya hijaj to da wata in muga dama zamu iya cewa daga nan kamar tunda bai karbo wani abu ba annabi Musa da ya karbo wani abu ne to da sai mu ce kenan an biya shi akan aikin lada to amma shi dattijan sai dabara sai ya ce masa ina so ko da yake wani kuma zai iya cewa me yasa yace zai auren masa da ɗaya daga cikin yayansa ai dan saboda ya musu wani aiki ne na kyautayi ko da ke wani kuma zai iya cewa ya duba amanar annabi Musa ne da tausayin annabi Musa yace zan auren maka da yata amma ba kyauta ba sai ka yi min aikin kodago shekara takwas fa in atmamta asharan fa min indika in ka cika goma wannan daga gare ka ne ni dai takwas take bukata amma da za ka yi goma ba laifi shi ma dan ne ya tsara masa yace insha Allah za ka same cikin salihan bai Annabi Musa ya ce qala zalika baini wa bainak ayyama al-ajalain qadaytu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil wanda tsakanin ni da kai ne ko shekara takwas nayi ko shekara goma nayi ba komai Allah bi shine wakili tsakanin ni da kai da sauransu hakan aka yi kuma aka zo din abin nan ya auren masa da yar ma'al shahid anan shine taimako kakan iya yin taimako wa mutum don Allah amma taimakon ya biyo maka da wata fa'ida ta baya mai amfani yanzu kaga ko ba komai wannan annabi Musa ya samu ta dalilin wannan tallafi da yayi kaga ya samu an bashi dama ya aure ya daga cikin yaya masu tsafta masu aminci da sauransu ko ba ka bane to ibn mas'ud dai shi fahimtar su kenan yana da wannan ra'ayi tunda aiki ne na Allah kaka yadda a biya ka amma abinda kake so a biya ka kace kuɗi ne zan aike ka kasuwa ko na aike kasuwa in kaga cewa ba za ka je dan Allah ba kace malam to nawa za ka biya ni ba laifi bane in muka yi ciniki to ka je zan baka ɗari biyar da kuɗin motanka da dan abin za ka rike sai ka je sai na baka ɗari biyar shikenan dama aikin kuɗi ne amma kuma na Allah ne in dan Allah ne na yi ina neman lada malamai suka ce duk abin da ka yi dan Allah kuma ka nemi a biya ka a duniya to baka da lada ku gane wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ya aba abdurrahman ma kunna nazun anna sauta illa rishwata fil hukmi aka tambaye shi ibnu mas'ud yace mu fa aka ce ba ma tsammanin rishiwa face kawai ka bada kuɗi ne a maka hukunci yace a zalika kufur yace wancan ai kafirci ne ai kaga hukuncin babban shi a wurin ibnu mas'ud in ka ba da rashawa a maka hukunci duk wanda ya kai wa lauya ko ya kai wa alkali kuɗi aka bunka kuɗi dan a canja wani hukunci to yayi kafirci na'udhu billahi minhu wa nas'alullah al-afwa wal afiya fi kulli bala'in wa makruh yace muna neman Allah ya tsare mu kuma ya kiyaye mu a cikin dukkan wani bala'i da kuma dukkan wani abin ke gaba daya so wannan sune kaɗan daga cikin nasoshi da Imam Zahabi ya kawo a cikin wannan littafi na al-kaba'ir da suke magana akan cin hanci da rashawa ƴan uwana mu yi kokari mu kiyaye mu'amalolin mu da cin hanci da rashawa kuma duk wanda yake kira akan zai yaki cin hanci da rashawa ku taimake shi ko da ba ka musulmi bane ya zo da abin da yake babi ne mai kyau ko da ba musulmi bane ya zo da babi mai kyau wannan wana gaya mana a china kwanaki ake yanke hukunci ga wani mutum samun sa akai akai bincike a ofis ɗinsa ya je ya karɓi cin hanci da rashawa harbe shi suka yi ka duba ku na su ba ma Allah ne a gaban su wannan kwaya kamun kisoshi da yawa daga cikin kasashe akwai inda aka kama ka cin hanci da cewa za a ta daure ka ne har ka mutu akwai inda kisa ne ma suke in ya kai wani mataki kashi kisa ake to mu fa yaya yaya kake gani Allah kiyaye ya Allah ka kare Allah ka samu cika da imani naqif huna insha Allah wa bihadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh